أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا bayan haka ina muku gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatu muna karewa Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya kawo mu wannan rana mai albarka ranar litinin 6 ga watan ramadan shekara ta 1447 bayan hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da kama ka zuwa madina wanda ya daidai da 23 ga watan biyu shekara ta 2026 miladiya ba don komai ba sai don ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma da muke gabatarwa a wannan babban masallaci na juma'a mai albarka na cikin kan degar national a unguwar tala babban birnin yamai jamhuriyar nijar a muna nan cikin tafsirin suratun nisa a wannan kuma shine darasinmu na biyar a wannan shekara a wannan guri mai albarka a jiya na ce wani darasinmu na shida na bakwai afwan aka ce na shida to dai an gano ni ne na faɗi daidai jiya darasinmu na bakwai yau kenan darasinmu na takwas a cikin suratun nisa darasi na takwas cikin suratun nisa kuma mun tsaya a ƙarshen aya ta wato goma sha biyu ko to kuma dai za mu ƙara komawa kan wannan aya ta sha biyu saboda sauran bayanai kafin mu tafi ta sha uku muna fatan allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagoranci a cikin wannan karatu ya ba mu ikon karantawa daidai da wato fito da ma'ana wacce take ta daidai da kuma aiki da abin da yake daidai a alaramma Allah subhanahu wa ta'ala ya ce walakum
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم ما شاء الله بارك الله amin afikum na'am Allah subhanahu wataala kamar yadda jiya mun fassara wannan aya za mu ƙara bibiyanta wato wasu gaɓoɓi don mu ƙara bayani a kansu Allah ce "Walakum- walakum nusfu ma taraka nisfu a- ma taraka azwajukum in lam yakun lahunna walad kenan ku mazaje kuna da wato rabin dukiya idan matanku wato dangane da matanku waɗanda suka mutu suka bar duniya amma in lam yakun lahunna walad idan wato ba su da 'ya'ya na'am in ba su kasance suna da 'ya'ya ba wanda ku kuka su wato ku kuka haife su tare da su ko kuma ba ku kuka haife su tare da su ba in dai ba su da 'ya'ya to kuna da rabin dukiya idan matanku na aure suka mutu suka bar muku dukiya hakanan sai Allah subhanahu wataala ya ce fa in kana lahunna waladun falakum rubu idan kuma wato suna da 'ya'ya su mataye na aure to mazajen suna da ɗaya cikin hudu na dukiya min mata rakna wato cikin abin da suka bari na gado na dukiya kenan min ba da wasiyyatin yusi na biha audayin bayan wasiya da suka yi ko kuma bashi da ake biyarsu an fitar da wannan kafin a zo rabon gado sai an fitar da wato eh, bashi da ake bin mamaci da kuma wasiya da mamaci ya yi. akwai abin da ba mu yi bayani ba a jiya shine abin da malaman fiƙo suke cewa kafin a zo rabon gado akwai mu'unatu tajhiz ana fitar da duk abin da ya shafi ita kanta gawa abin da ya shafi likkafani motar da za a je a kai makabarta da masu haƙa kabari da masu aikin ga'an sun ce sai an biya su duka inda ba a ce wani bai ɗauki nauyi ba to duka a cikin dukiyar mamaci ne za a ɗiba wannan eh, duki wato abin da za a bayar na aikin gawar gabaki daya to duka bayan wannan bayan kuma wasiya bayan bashi da za a ake bin wannan mamaci Allah subhanahu wata'ala ya ce mimma taraktum eh, walahunna su kuma sai ya dawo kan mata din matan aure su kuma aka ce walahunna rubu su kuma suna da ɗaya cikin hudu eh, mimma taraktum cikin abin da ku mazajen su na aure kuka bari in lam yakun lahunna walad in lam yakun la- in lam yakun lakum walad idan ya kasance ba ku da ɗa ku mazaje kenan maza ɗa ƴaƴan nan naku ne tare da su ko kuma ba su suka haife su ba sharaɗin da ya zamto ba ku da ɗa sannan matanku na aure su samu ɗaya cikin hudu to a nan muka ce mace in an ce wato mace tana da ɗaya cikin hudu ko tana da ɗaya cikin takwas na dukiya to in ita kaɗai ce sai ta ɗauka haka duka ta rike in su biyu ne su raba in su uku ne su raba ɗaya dai cikin takwas ɗin ke gare su kun gane ko na'am in kuma su hudu ne ma haka dai za su raba kamar yadda imam ibn kathir bari mu koma cikin eh, maganganun da shi ibn kathir ya kawo kan mu zanto wato kuma mun maimaita a cikin tafsir kuma ba mu faɗi maganganun ba ibn kathir ya kawo shi kamar haka da allah subhanahu wata'ala ya ce wato kuna da ɗaya ciki ya ce to sawa'un fi rubi'i aw thumni zawjatun wa zawjatan zaujatan ithnatan wa thalathu haka yace idan ma ya kasance matan su su biyu ne ko kuma wato su uku ne haka dai za su raba kai in ma sun kai su hudu dai za su yi tarayya ne a cikin ɗaya cikin hudu ko kuma ɗaya cikin takwas in gane ko wannan shine haƙƙinsu a Allah kuma subhanahu wata'ala ya ce kenan idan ya kasance kuma suna da ɗa kenan sai su kasance eh, su matayen za su samu ɗaya cikin wato takwas kenan wannan shine sharaɗi Eh, sannan sai ya kawo magana akan shi ma wannan dai bayan wasiya da za a yi wa- wasiya da mamaci ya yi an fitar da ita in akwai wani bashi da ake bin sa an fitar da shi to sai kawo kuma mas'alar kalala mun yi maganar ta ajiya to abin da yasa zan mu ƙara tattauna ta wato isa ta sayyidina umar allah ya ƙara masa yadda da wasu sahabbai daga ciki an tambayi wato abubakar allah ya ƙara masa yadda a- aka tambaye shi dangane da kalala faƙala sai sayyidina abubakar ya ce a fi ma fiha bi ra'ayi ina faɗan wato abin da kalala take nufi a ra'ayina in ji sayyidina abubakar fa in yakun sawaban fa min Allah idan ya kasance abin da zan faɗa daidai ne to daga Allah ne kun gane ko wa in yakun khata'an fa minni wa min ash-shaytan idan kuma ya kasance nayi kuskure wajen fassara kalala to daga gare ni ne kuma daga shaidan ne wallahu wa rasuluhu bari'atan min kun gane ko Allah wa ko kuma wallahu wa rasuluhu bari'ani minhu afwan bari'ani minhu Allah da manzansa sun barranta da wannan fahimta ta wata kuskure kenan abin zai kuma gare ni ga- zuwa kuma ga shaidan da ya sa ni nayi kuskure kun gane ko haka sai da na abubakar ya faɗa kun ga wannan duka ladabi ne ah, yadda sahabbai suke ladabi dangane da sha'ani na addini da kuma yadda suke mu'amalanta ubangiji da kuma manzan allah sallallahu alaihi wasallama wajen ba sa jingina musu wato wani abin da ya fito na kuskure gare su kaga allah shi ya halicce ka duk abin da kai kuma allah ne ya halicce allahu khalaqakum wa ma ta'malun Allah shine ya halicce ku kuma ya halicci abin da kuke aikata amma kuma sab- a babi na ladabi idan ka aikata abin da yake ba daidai ba abu wanda yake na sharri ne baka cewa Allah ne ya saka sai ka ce daga gare ka yake kun gane ko annabi Ibrahim komai duk abu mai kyau ya jingina ma Allah amma da yazo rashin lafiya sai ya ce me wa idza maritu idan ne rashin lafiya bai ce idan Allah ya sa mun rashin lafiya ba kun gane ko washarru laysa ilayka ta'adduban ma Allah subhanahu wa ta'ala ba a jingina ma Allah subhanahu shar ta wa ta'ala sharri ba a jingina masa duk da shi ya halicce shi amma sai a yi ladabi a maida shi zuwa ga dan adam ko shaidan a haka mantuwa ba za ka ce Allah ne ya mantar da ni ba kuskure ne wa ma ansanihu illa shaitan kura shaitan ne za ka jingina ma shi- musamman a aikin alkhairi kamance ba kai ba suka ce shaidan ne mantar da kai. Ah, sannan sai ya kawo ya ce to bayan ya kore idan kuskure ya faru a fassarar da zai wa kalala ya ce in kuskure ne to daga ni ne daga shaidan sai ya ce alkalala abinda ake nufi da kalala ya ce man la wa- walada lahu wala walid wanda bai da ɗa bai da wato ya- iyaye kun gane ko bai da iyaye bai da ya- ɗa bai da kuma iyaye falamma wulliya umar bin khattab qal kaga wannan abubakar ne faɗa ko to yayin da abubakar damun bai daɗe yana khalifanci ba ko sannan sai umar ya zo umar ne ya ɗan daɗe shi ma da aka halifantar da shi sai na umar Allah ya ƙara masa yadda ƙala ya ce inni la'astahayi an ukhalifa ababakar ni ina jin kunya in saba wa fahimta abubakar in ji sai na umar in gane ko fi ra'ayi ra'ahu a cikin wani ra'ayi da yake ganin shi ne ni in zo in ce wato ba daidai ba ne ba yana gabatar da sai na abubakar yana kimanta shi kun gane ko wannan maganar ah, ibn jarir ya kawo ta da waɗansunsa kun gane ko hakanan imamu ahmad shi ma imamu turmidi wa ibn maja duka sun kawo wannan magana Ah, wa qala ibn abi hatim rahimahullah fi tafsirihi imam ibn Habi- abi hatim a cikin tafsirinsa يتشي حدثنا محمد بن عبد الله بن زيد حدثنا سفيان عن سليمان كنغانكو يتشي عن سليمان الأحول عن طاووس قال سمعت عبد الله بن عباس يتشي ياجي عبد الله بن عباس يقول ينا تشيوا كنت آخر شي عبد الله بن عباس نيكي فدا يتشي كنت آخر الناس أحدا بعمر بن الخطاب نيني na kasance wanda yake na ƙarshe daga cikin mutane wanda suka riski kalifancin umar ɗan khattab fa sami'tuhu yaqulu naji yana cewa alqawlu ma qultu alqawlu ma qultu wa ma qultu wa ma qultu qala alkalalatu man la walada lahu wa la walid yace ya ji umar ɗan khattab yana cewa abin da dai na faɗi shine menene na faɗa shine kalala abin da take nufi wanda bai da ɗa bai da wa bai da iyaye kun gane ko wato bai da ɗa bai da uwa bai da uba shine kalala waɗanda za su gaje shi kawai ‘yan uwansa ne kun gane ko ‘yan uwansa ne za su gaje shi ba shi da asali ba shi da reshe kun gane ko in aka ce al'asulu shine iyaye in aka ce reshe kuma ‘ya'ya kenan wa za su gaje shi su ne ‘yan uwansa wannan kenan mala ya ce wa haka za ƙwala aliyu bin abi talib kun gani ali ɗan abi talib shi ma haka ya faɗa wabin mas'ud haka na imam ibn mas'ud shi ma abin da ya faɗa kenan wasahha min ghairu wajihin an abdullahi bin abbas wa zaid bin thabit to ga wanda nake so ranar in kawo cikin sahabbai cikin masana gado shine zaid bin thabit sai ya kwanta mu kun gane ko da haka nan ibn abbas cikin sahabbai da manya masana gado da wanda aka samu fatoyinsu a cikin rabon gado akwai zaid bin thabit akwai sayyidina ali domin suna da ilimin ciki kun gane ko a wa bihi yaqulu ash-sha'bi wan nakhai haka da wannan magana wato irin ta sayidina umar da ta sayidina abubakar da wacce aliyu bin abi dalib shi ma ya tafi a kanta ibn mas'ud ya tafi a kanta to haka nan ibn abbas da zainu bin sabit dukka sun tafi a kai to irin su ma wa'annan malaman da suka biyo baya su sha'abi da imamun nakhai ibrahim an-nakhai kenan wa hasan al-basri cikin tabi'ai babban malami shi ma wa qatada wa jabir bin zaid wa hakam dukka wa'annan manyan malamai ne sun tafi akan fahimtar na abubakar da umar da ali da ibn mas'ud allah ya kara musu yau amin da yawa dukka sahabbai kusan ka ce julluhum mafiya yawan sun tafi akan alkalala shine wanda bai da ɗa bai da kuma iyaye ya mutu ya bar gado yan uwansa za su gaje shi wabihi ya ƙulu ahalul madina malai ce kuma wannan ita ce fatawan malaman madina wal kufa da garin kufa aka ce dama a lokacin aka ce maka madina kufa da kuma basara to magana ta kare ce wal basara kun gane ko wa huwa qaulul fuqaha saba kuma ita ce magana malaman fiqh guda bakwai kun gane ko wal a'immatul arba kaga saba'an ma daban suke kuma wala'immatul arba da kuma malaman nan hudu jigajigai na fito su ne malik shafi'i ahmad abu hanifa kagani sannan ya ce waljumhuru salaf hakanan mafiya yawan salaf in an ce salaf tun daga sahabbai su abubakar da umar duk sun tafi akan wal khalaf da mamaya bayan su khalaf wanda zai zo bayan salaf kenan kun gane ko bal jami'uhum mala ya ce kai bari ma dukkaninsu ka sai ka ce kafin ma ka ba sai na faɗa ba ya ce wa qad hukiya ijma' ala hadha ala zalika ghairu wahid amma hukunta wannan magana ta halala abinda ake nufi da ita wanda bai da ɗa bai da iyaye ya mutu ya bar gado ya ce amma mata hukunci akan cewa ijma'i in aka ce ko ijma'i shi kun gane ko idan jima'i ya riga ya tabbata to ko da sabani ya zo a baya ba zai tasiri ba malaman usul fiqh suke cewa al-ikhtilaf laysa mu'tabaran idza sabaqahu al-ijma' sabani ba abin lura bane inda ijma'i ya gabace shi in gane ko sabani ba abin lura bane idan ijma'i ya gabace shi kun gane ko wannan ka'ida ce ku rike ta tana amfani a gurare da yawa kan mutum ya zo ya ce maka ai bayan an yi ijima'i kamar wanda zai zo ya ce maka ai an yi ai qur'ani ma hada shi bid'a ne wa iyazun billah to irin wannan ka'idar sai ka gaya masa ai ijma'i ne na sahabbai yas- aka hada qur'ani kuma ko fadin Allah ah, i- inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun ya ishe shi hujja to ga ka'ida ta fito ikhtilafi in ma sun yi sabani sun ce qur'ani hada shi kaza kaza sai a ce to ai ba a wajen malamin usul fiqh sabanin su ba abin lura bane ba saboda ijma'i ya gabata da ijma'in sahabbai tun lokacin sayyidina abubakar aka hadu aka hada aka hada qur'ani guri guda Ah, wannan kenan mala yace ah, wa wa warada fihi hadithun marfu' kuma wannan magana ma an samu hadisi wanda aka ɗaukaka shi zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallama wa ƙala abu Has- husain bunani wa qad ruya an ibn abbas ma yukhalifu zalika wa huwa annahu la walada lahu shi ibn abbas an kawo wata magana dangane da ibn abbas ya ce wanda ake cewa kalala wanda bai da ɗa kawai amma wannan magana kaga ta zama shaz domin ta sabawa jumhur Eh, wasahihu malam ibn kafir ya ce maganar da tafi inganci shine al'awwal maganarsa ta farko shi ibn abbas wasahihu anhu abin da ya fi inganci dangane da ibn abbas shine al'awwal maganarsa ta farko ولعل الرعي ما فيه عنه ما أراد wannan kuma shine abin da aka tafi a kai wallahu a'lam Eh, wannan kenan ina ga sai mu ƙara eh, a- a- wato hadisi guda shi ma na umar ɗan khattab allah ya ƙara masa yadda dangane da wannan aya Eh, sai mu je gaba قال ابن أبي حاتم حدثنا يونس حدثنا ابن وحب أخبرنا يونس عن زهري قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن ميراث الإخوة من العم بينهم بينهم للذكر مثل أنثى wannan shi ma don a samu dalili kun gane ko da muka ce gado wanda ya shafi ‘yan uwa wanda ake uwa ɗaya da su babu lizzakar misul hazul unsai ko ba haka ba muka ce ko to mu Allah ya ce fahum shuraka'u fi thuluth to wi an samu hadisi sayyidina Umar mun gane ko ya rabar gado na ‘yan uwa waɗanda suke uwa ɗaya bainahum lizzakari mislul unsa kun ji ko lizzakari mislul unsa ba unsa ne ba ya raba gado tsakanin namiji da mace daidai kun gane ko an samu wannan daga sayyidina umar qala muhammad bin shahab zuhri wala ara umar radiyallahu anhu qada bidhalika hatta alima dhalika min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibn shahab az-zuhri yace bana ganin sayyidina umar zai yi wannan aikin face sai ya gani annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi shine suke ce ma almarfu'u hukman a ilmin mustalahul hadis sahabi zai aikata wani abu sai kawai a bashi matsayin ya ɗaukaka zuwa ga manzan Allah kun gane ko akwai hadisin da sahabi zai faɗi magana sai a ce ba yadda zai faɗi wannan magana da- da san ransa ya ji ta daga wajen manzan Allah sai a ce marfu'u hukman kun gane ko domin akwai hadisi eh, eh, wanda suke ce ma maqtu' akwai wanda suke ce ma a- a- abin nan e maqtu shine wani hadisin da s- eh, mursal shine hadisin da tabi'i ya ce manzon Allah ya ce kaga yana daga cikin ah, hadisai da ifai sai waɗanda aka wawware wanda yake dangantaka da eh, sa'idu bin eh, eh, mus- eh, abin nan kaji shi sa'ad eh, namance shi cikin sa wa- ɗaya daga cikin tabi ana ware hadisansa mursal ak- ana inganta su amma yanzu saha- eh, tabi'i kai tsaye kawai ce annabi ya ce to wannan hadisa ana sa shi daga cikin hadisai wanda suke masu rauni da ifai to haka hadisi maqtu in gane ko wanda sahabi ya faɗi magana bai ce zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to akwai lokacin da ake ce ma hadisi marfu'u hukman sahabi ya faɗa ko ya aikata sai a ce lalle ba zai faɗa ba ko ya aikata sai ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi to kamar yadda Umar ya aikata haka shine Ibn Shihab az-Zuhri yake cewa لا أرى عمر قضى بذلك حتى علم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ina ganin umar ba zai aikata haka ba sai ya gani ya karanta daga gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan sai da ya san wannan ya karanto shi daga gurin manzo sallallahu alaihi wasallam wali hadhihi wali hadhihi al-ayati allati wali hadhihi saboda haka ne al-aya allati qala Allah ta'ala Allah maɗaukakin sarki ya faɗa cikin ayar za ka ƙara istinbani in ka yi tadabburi cikin ƙur'ani Allah ya ce in kanu aksara min zalika fahum shuraka fi thuluth in gane ko wato idan sun kasance sun fi daga biyu zuwa sun fi daga sun fi ɗaya kenan tunda an ce in su ɗaya ɗaya ne za su samu ɗaya cikin shida to in sun fi ɗaya cikin sun fi mutum ɗaya ya kai biyu zuwa sama to fahim shuraka'u fisulus za su yi musharaka za su yi tarayya cikin ɗaya cikin uku to kaga wannan yake nuna kuma an ce shuraka za su yi tarayya ba a ce su yi lizzakar misul hazir musai to wannan dai ita ce maganar da nake ganin mu kawo sai magana ta ƙarshe da ibn kafir ya kawo da Allah ya ce min ba'di wasiyatin yusa biha yusa biha aw dainin ghayra mudar bayan wasiya da Allah subhanahu wata'ala wato yace wato Allah yake ba mu labari min ba'di wasiyatin bayan wasiya da su mamata suka yi kun gane yusa biha wacce suka yi aw dainin ko kuma bashi da suka bar wa kansu ba su biya ba to a cire a biya a cire a yi wasiyan nan a zartar da ita amma audaini to a nan malaman tafsiri da suka ce da Allah ya ce gaira mudar duka sun tafi akan gaira mudar ana magana ne akan wasiya kenan wasiyatun gaira mudar wato wasiyar da aka yi ta ba mai cutarwa ba bata wuce ɗaya bisa uku ba sannan ba a yi ta akan sabo ba ba a yi ta kaza ba ba a nufi zalunci a cikinta ba ita ce za a zartar ba wai maganar bashi ba bashi ko idan ana bin mamaci dole ne a biya masa domin farkon musulunci annabi sallallahu alaihi wasallama ba ma ya wagawa sallah in ana bin ta bashi saboda matsalar bashi sai an je an nemo an biya masa sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya masa sallah da yawa mutane wani ma har ya ci bashi sai ya je ya kulle-kulle ya kumbuloto ya je samu boka ya ce a toshe bakin wanda ya karɓa wa bashi in ya gan shi kawai ya kasa tambaya kudinsa kaga wannan musiba ce Allah ya mana tsari amin
in ma kayi a nan kayi abin da kai to ai za a je kabari akwai kwanciyar kabari bashi sai ya hana mutum jin daɗin kwanciyar kabari Allah ya mana tsari to wannan shine abin da za mu kawo sai magana ta ƙarshe dangane da wannan daga ibn abbas allah ya ƙara masa yadda yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi sallallahu alaihi wasallam ƙala annabi ya ce al'idrar shi cutarwa fil wasiyyati a cikin wasiya mutum ya yi wasiya don ya cutar da magada minal kaba'ir yana daga cikin manya-manyan laifuka kaga idan ya kasance annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi haka cewa yin wasiya don ka cuta magadanka yana cikin manyan laifuka to kaga mutum ya tafi da babban zunubi kenan Allah ya mana tsari duk yadda wato magada suka yi ma laifi suka yi maka ganganci suka yi ma abin da yake ba daidai ba kai ka tsaya ka gyara alaƙarka da Allah ka bar su da Allah in gane ko kakkace za ka yi abin da kai ma za ka saba wa Allah idan mutum ya maka abin da yake ba daidai ba to kai ka yi ƙoƙari ka mai da mummuna da kyakkyawa haka ƙur'ani ya ce in gane ko abin da ya fi idan ba za ka iya ka mayar da kyakkyawa da mummuna ba to ka yi ƙoƙari kakka yi abin da za ka wuce wato ka wuce abin da shari'a ta yarda da shi in za ka rama ka rama daidai abin da bai wuce bai kai ga saban Allah ba in gane ko in ma ba za ka yafe ba ka yi daidai da yadda aka yi ma in ba saban Allah ba ne ba to wannan shine a takaice wato abin da muka yasa muka ƙara maimaita ayar don mu kawo su da fatan kuma za su amfana abu na ƙarshe shine mu ɗan karanto wasu abubuwa da suka shafi shi kansa gado ɗin sai mu ci gaba da ayoyi su dai nau'i anwa'ul irfi arba nau'i na cin gado hudu ne ko nau'i na gado abu hudu ne anwa'ul irfi wato nau'i na gado guda hudu ne ku rike su da kyau na farko irsu bil fardi shine yin cin gado da kason da Allah ya yi a cikin alkur'ani za mu zo mu faɗi kaso nawa ne Allah ya yi a cikin alkur'ani sannan sai irsu bit ta'sibi cin gado da asaba asaba shine a rabawa duk wanda Allah ya ambata a bawa sai sauran da zai raguwa akwai wayanda za su ci yanzu ai kaga baka baka ji tunda muka karanta ayoyin nan ka ji raban da da namiji ka ji raban sa baka ji raban shi ba to babban babban me ake ci babban diba yake shi yasa yawanci masu wanda ba faɗi sunan su ba suna tsaya ne abinda duk ya saura su kwashi in gane ko to da yanzu da za a mutu a bar da da uba ya gane zai kasance liman kai za ka raba shi idan aka mutu mutum ne ya mutu da ya bar kawai uba da ɗa kaga abu ne mai sauki uba yana da ɗaya cikin shida biyar ɗin duka ɗan nan shi zai kwashe kansa to kaga ni ba shi kenan to kaga shi yasa shi ɗa ba a faɗi to duk ta'asibi kaga ɗa yana yin asaba uba yana yin asaba idan uwa da da uba ne aka ce uwa za a bata mai idan ba 'ya'ya babu kuma 'yan uwa ba su kai biyu ba ko uwa za ta ɗauki ɗaya cikin uku uba ne zai ɗauke biyu ko ba aka ba rabuwa shi ne asaba ne a nan uba asaba ne to haka can ma ɗa asaba to akwai irsu bit ta'asibi kun gane ko cin gado da asaba shine a rage a bakka ka kwashe duka bayan masu kason da Allah ya faɗi kason su kun gane ko to ɗa yana cikin asaba uba yana cikin asaba ƴan uwa shaƙiƙai da li'abbai duk suna cin asaba amma yan uwa li'abbai su ba su asaba su suna da kaso a cikin qur'ani su matsalar su guda su rasa gado shine mamaci yana da ɗa ko kuma yana da iyayensu suna nan in dai iyayensu suna nan uba kai dan uwa ma ba ta hana su in uba ya samu yana nan ko kuma ɗa an same shi to su ba za su samu gado ba yan uwa amma uwa ma ba ta hana 'yan uwa samun gado in gane ko? ta wannan shine matsalarsu su 'yan uwa li'ummai ta sannan al'irsu irsu bin raddi gado da bayan duk an raba an kowa ya samu nashi kuma dukiyar sai ta saura kuma babu waɗanda ake ma abin nan asaba to kuma za a da a yi raddi raddi kuma shi kuma wannan wanda ya fi zama oga shi za a ƙara mayarwa wannan irtibin raddi kenan kun gane ko aula zakarul rajul ko abin nan sannan sai irtibin rahim wannan akwai sabani a cikinsa cin gado da rahim abinda suka cewa rahim shine ulil arham yan uwa bangaren uwa ba sa gado asali to amma wani lokaci ana samun mamaci duk danginsa babu su na uba sai na ɓangaren uwa to a nan saɓani aka yi wasu ba su yadda a kai wa dangin uwa ba wasu suka ce a tafi a kai shi baitul mali na musulmi ku duba ikon wani hikima ta ubangiji yan uwanka ɓangaren mahaifiyarka sun fi tausayinka ko ba haka bane ba amma kuma ku duba gado ha an yi saɓani ma an rasa mai ci a ɓangaren dangin uba amma ake tunanin a ba su ko a kai shi baitul malin musulmi kun gane ko to su ma akwai gado wayanda suka tafi akan akwai ulul arham ana iya in dukiya an rasa mawa za a bawa babu dangin uban a mayar da ita zuwa gare su ko kuma tunda yanzu muna zamanin da babu baitul malin musulmin to kaga anan sai mu ce mu a zamanin mu suna iya samu ko ba haka ba ulil arham to wannan sune anwa'ul irth guda nawa guda hudu hudu to yanzu sai mu tafi asbabul irth sababin cin gado na'am sababin cin gado guda uku ne alƙarabatu ‘yan uwantaka kusanci ko dai ga zamtowa na ɗan uwanka ne uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya ka ƙaraba ta shiga ko na'am ko ɗan uwan mahaifinka ne baffanka ne ko kawo abin nan ɗinka ne a, baffanka ne ko mace a, tantinka ce ɓangaren uba dai in gane ko to wannan shine ƙaraba na biyu shine annika aure shi ma sababi ne na cin gado shine in mace ba ku da wata alaka ta jini amma daga an ɗaura aure ko ba a shi dukuli ba yanzu macin da aka ɗaura aure ba ma a kai ta ba sai miji ya mutu
sai ta gado eh? wannan kaga ta samu gado kun gane ko to ka- wannan nikah kenan zo- aqdu wa huwa aqdu zawjiyya as-sahih amma aure wanda yake sahihi domin auren mutu'a ba aure bane ba banda irin shi sannan aure a cikin idda mutum mace tana idda saboda gaggawa ya ji a daura musu aure duka wannan ba aure bane sahihi za a yi fasakin auren nan za a warware shi ne mun gane ko banda irin wa'annan auren ni- a- a- al- a- abin nan kenan nikah wanda yake batil ko fasid duka ba za baya baya daga cikin aure wa'anda ake irgawa da su sai na uku daga cikin sababi na cin gado shine alwala'u mutumin da ka taɓa riƙa a matsayin bawa ka iyantar da shi to yanzu in aka zo rabon gadonsa yan uwansa ba a aka rasa su saboda wannan ni'imar da kai masa ka iyantar da shi to gadon za ka- za a iya dawo da gadonsa a baka saboda yan uwansu ba yan uwansa ba ba sa nan to wannan ni'ima da ta kai mai ka iyantar da shi ya zama ɗa to ana dawo maka da gadonsa ka ci kun gane ko to yanzu sai abu na gaba arkanul irf guda uku ne su ma rukunai kun san rukuni kafin a shiga cikin abu rukuni yake to to kafin a samu gado ana ana bukatar abu uku abu na farko shine al, al, al muwarrith ko wato mamaci wanda shi za a gada din kun gane ko sannan sai a samu kuma alwarith almuwarrith wanda ya mutu almayyit kenan kenan babu magana gado mutum bai mutu ba ba a samu mamaci ba sannan dole a samu wanda zai yi gado ɗin domin in ba wanda zai yi gado dukiyar wanda ya mutu ba a san kowa na shi ba dukiyarsa sai a kai ta baitul musulmin kamar yadda muka gabata ba wani wanda zai gado sannan na uku shine al- ah, alwarasa al- al- afwan almauruf abinda za a gada almaurusu a tarika ke shine abin da aka bari kenan idan mutum ya mutu bai da ko alini bai da komai to yanzu yaya za a yi yana da tuwayi babu wani
Yana da babu tuwayi.
abin da za a gada dole a samu wannan yana da tuwayi eh to wani ba zai sa ba shuruɗul ilm to yanzu mun ce rukuni kafin abu ko to sharaɗi shi kuma a cikin aiki yake afwan rukuni cikin abu yake da'iman musamman in mun je ibadat mun gane amma kamar sallah in za ka yi rukunin ta shine daga cikin rukunin sallah ruku'i da sujjada to sharaɗi kuma ka ana buƙatar shi ne kafin a shiga ko to sharaɗi shi kuma na cin gado mutum wafatul muwarris wato mutuwar wanda za a gada kan wani ya je ya an yi dogon su ma su je su raba gado a tabbatar da ya mutu ɗin. in gane ko to a samu hakikanin ko kuma a hukunta masa mutuwa kamar mutumin da ya yi- aka rasa shi ya ɓata a shekara goma sha ba a san inda yake ba har aka je alkali ya hukunta masa ya mutu ina ga bara akwai matsalar da muka tattauna al-mafqud hukumul mafqud to shi yana da hukunce hukunci ko da an raba gadansa an saki matarsa ta je ta yi wani auren in ya dawo fa za a dawo baya in ma dai kudinsa kun cinye ta ga dole ku taimaka masa matar shi kuma in ya ce da yadda ba sadaki kawai zai biya wancan na biyan ya adawa mai da matarsa magana mafi inganci tunda an samu sabanin malamai to wannan shine mafkud idan aka hukunta masa ya mutu ya kai shekara nawa ana ta neman sa ba a gan shi ba ga mata ya bari ya litu za a iya a hukunta masa ya mutu a raba gadonsa matar shi alkali ya sake ta wani ya je ya aura amma duk ran da Allah ya dawo da shi to kuma sai ku har haɗo masa abin da za ku haɗo masa in ya ce matar shi ma bai yadda ba to shi wannan nabi da ya aura kawai sadaki zai ba shi ya dawo masa da matarsa ai a maganar da za mu fi ɗauka kenan ita ce za ta fi zama maslaha ko ba gaskiya ba to wannan kenan ina ga na biyu- na ɗaya muka faɗa Mm, no.
to na biyu daga cikin wato eh, sharaɗi na gado ta haƙuƙul hayatul mau- ma- eh, warisu afwan inda mauti a tabbatar da rayuwar wanda zai gado ya a ce ya rayu bayan mutuwar mai gado yanzu idan ɗa da uba suka- suka yi hatsari a mota kafin a zuwa ka tarar sun mutu wannan ɗan ba zai gaji uban ba uban ba zai gaji ɗan ba In gane ko saboda ba a da tabbas ba ku ji ana cewa idan mace ta haihu bayan mijinta ya mutu sai dan a tabbatar da ya yi kuka shine za a fitar da gadon shi idan bai yi kuka ba to za a hukunta ya zo ba rai bai da gadon ubansa Na'am.
kun gane ko shine za ku ji ana eh, ana cewa menene suke cewa da da yaran malaman fiqh almuhim dai a salisan al'ilmu bi jihatil irfi dole ne kuma a san ilimi a san ta wane ta- ta ina ne ya samu dangantakar da zai ci gado ilmi bi jihatil irfi muhimmin jidda domin wasu da yawa suna da matsala a nan gurin sai su je su ba wanda bai cancanta a bawa ba za a iya haɗuwa duka waɗannan duk suna iya gadon magaji to amma kuma akwai wani babi da mu mutum bai iya shi ba a raban gado to bai halatta ma ya raba gado ba zai iya ba shine hujubi Mm, wani yana kange wani kun gane ko yanzu idan akwai uba kaka ana magana shi ba zai ci gado ba dole sai in ba uba sannan a dawo maganar kaka Gaskiya. ne.
duk da akwai mas'ala ita ma al'ikuwa ma'aljadd wasu suna ganin ba za kaka zai hana yan uwa wasu kuma suka ce wallahi kaka ba zai hana yan uwa cin gado akwai matsala wasu suka tafi tun daga sahabbai ne fa wannan wasu sun ba wa kaka da- da suka ce a haɗa su a a ba su a raba musu suka ce kad dai a sake kaka ya rasa ɗaya cikin shidan nan ta asali amma dai ba zai hana su cin gado ba wasu suka ce a ai tun da ya zo a matsayin uba ai gurin uba ya kama ya hana su cin gado wannan matsala ce al'ikhwat ma'aljad Mm, sannan kasancewa idan ga wani wani ba zai samu gado ba yanzu idan akwai yan uwa uwa ɗaya uba ɗaya kaga ba a magana yan uwa wanda ake uba guda da su kun gane ko dole sai ba sa nan ne su su zo matsayin su haka abin yake to wannan yana da kyau mutum ya karanta babin hujubi ya gane shi a cikin wato miras sannan sai mu je a gurguje wato mawani'ul irth abubuwan da suke hana mutum ya ci gado ya da asali shi yana cin gado asali amma kuma wasu abubuwa ne da yake tare da su suka hana ya ci gado na farko shine arrik bauta idan bawa bawa ba a bashi gado domin in an bashi mai gidansa zai cinye dukiyar bawa ba tasa ba ce duk abin da ya samu da shi da abin da yake tare da shi na mai waye na mai gidansa ne to shi yasa ba za a bashi ba ba za a ɗauki dukiya ba ta haƙƙin wani bai ta jewa wani shi yasa bawa an ribace shi gashi kuma mahaifinsa ko in wansa sun mutu kuma zai samu gado to dalilin bautan nan ba za a bashi gado Allah ya tsare mu daga bauta mm, kun ji ɗaya ko na biyu daga waɗanda ba za su ci gado ba ah, ba sa yin gado shine ikhtilafu fi din ma abin da ke hana ai gado kenan bauta ta han- tana hana mutum ya samu gado sannan ikhtilafu din domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce eh, fala yarithu al-kafirul muslim wala yarithu al- ah, abin nan ah, al- al-muslimu kafir kamar yadda ya faɗa ga yadda hadis ma'ana na kawo ga yadda hadisin yake da kauli sallallahu alaihi wasallam la yarithu al-muslimu kafir musulmi baya gadar kafiri wala wala kafirul muslim hakanan kafiri ba zai gaji musulmi ba lakum dinukum waliyad din kenan duk dukiyar da kafiri zai mutu ya bari wa ɗansa musulmi to musulmin bai halatta ya karɓa ba kun gane haka nan duk dukiyar da ɗa musulmi yake da ita kafiri uban shi ba zai zo ya ce a bashi dukiyar ɗansa musulmi ba babu gado tsakanin kafiri da musulmi sai dai akwai fatawa da malamai suke yi a yanzu da ake samu ko lokacin jahiliya za ka samu uba boka ne ko mushiriki ne kuma ya bar gadon gona ga 'ya'yansa yanzu to ga gonar ana noma kuma yanzu uban ya mutu kuma ya za a yi to malamai suna kokarin su fatawa akwai babban malaminmu yana yin fatawa ya ce kawai ka riƙi gonar kai ta noma ta kawai kai ta noma a baka ya ce in ka batta sai yunwa ta kashe ka ba matsayin gado kai dai ka noma kakka sai da kakka abin nan wannan fatawarsa ce wallahu ala kun gane ko to amma dai babu gado tsakanin kafiri da musulmi ko wato kafiri ba zai gaji musulmi ba musulmi ba zai gaji kafiri ba wa'annan su ne mawani ul'irfi guda uku sai a kiyaye su haka nan mutumin da ya yi gaggawa ya kashe wanda zai gada shi ma wannan ana haramta masa gado a wallahu alam sai mu kawo wato abubuwa na ƙarshe da nake son kawo a gurguje dai ba sai na karanto su ba alwarithuna min rijali 15 mun gane ko bit tafsir wato waɗanda suke cin gado cikin maza mutum goma sha biyar ne in ka rarraba su in ka dunkule kuma goma ne hakanan walwarisatu minan nisa ashara masu cin gado cikin mata su su wato goma ne bit tafsir idan ka haɗe su kuma su bakwai ne wannan mu rike su saboda ba wai fili bane na karatun gado duka ina kawo muku a takaice sai abu na ƙarshe da zan kawo muku alƙur'ani ya faɗi mutane ya faɗi kaso guda shida na gado bari mu karanto su akwai rabi akwai rabin rabi shine ɗaya cikin hudu ko ba haka ba sannan akwai ɗaya cikin takwas ba uku kenan ba sannan kuma akwai ɗaya akwai biyu cikin ɗaya sulusani akwai kuma ɗaya cikin afwan akwai biyu cikin uku akwai kuma ɗaya cikin uku shine sulus ko sannan kuma akwai ɗaya cikin shida shine sudus to waɗannan su ne kaso guda shida da alkur'ani ya kawo rabi ɗaya cikin hudu ɗaya cikin takwas biyu cikin uku shine sulusani sannan kuma ɗaya cikin uku sannan kuma sai ɗaya cikin shida kagan ka haɗa rabo guda shida Allah ya bayani cikin alkur'ani kuma haka ya zo a cikin sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam to kan mu ja da yawa abu na ƙarshe da zan kawo shine Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa fa amma bi ni'mati rabbika fa'addith dangane da wannan ilimi na rabon gado ba zan mance ba da wasu mutane guda uku dole an ambace su don mi musu addu'a Allah ya saka musu da alkhairi amin na farkon su shine Sheikh Abdul Ghani kasar Ghana yana daga cikin mutanen da ya zaunar da ni ya karantar da ni wannan littafin tun daga bango har zuwa ƙarshe a ƙasar Libya na tafi ina da rauni a cikin wannan ilimi na fara shi a gurin Malam Salihu na fahimci wani abin ban gane ba da yawa dai ban gane ba sai na ji labarin cewa ilimi ne mai wahala sai na je na same shi mutumin kasar ghana ne dan kabilar asanti na ce masa mala abdulgani ina son na ga ka iya kuma ana faɗa ka iya ka san ilimin rabon gado ina son ka je a fara mana a cikin kalas da allah ina so in koya a gurinka cikin hutu a tsawon hutun wata ukun nan muka yi kokari muka kammala wannan littafi ni da shi Allah ya saka masa da alkhairi amin yana yi ya bani aiki in je in a na biyunsu sab kuma kafin in wuce wannan nukutar sakamakon karantarwa mala abdulgani sai da ya zamto shine abin da wato ba ni da wani maki na na karatu irin na rabon gado kusan 100 cikin 100 na samu Allahu akbar har na gama karatu kusan yana cikin ɗalibi na farko ma a cikin abin da ya shafi masha Allah mutum na biyu shine mutumin ƙasar senegal ne bayan malam abdulgani ya tafi ya kammala yana gabana da shekara biyu to shi wannan sunansa sheikh abdu sheik ɗan ƙasar a senegal shi ma yana da ƙoƙari ya sarrafa gado na ci gaba da karatun a gurinsa da wannan littafi na wanda shine namu na can muke karatunsa wannan daman nan jami'a ta musulunci ta saye shi ne da sauran gurare ake wannan shine namu sai muka ci gaba da yi da shi mutum na uku shine babban malami na na nan sheikh salih hafizahullah Allahumma amin.
shi ya sha zuwa nan ma ya mana karatu shi ne na yi karatu a na zaure na rabon gado har yau kuma muna yi ba za mu daina ba kuma ba za mu daina ba sai Allah ya ɗauki rayuwarmu Allahu akbar.
wannan ilimi abu ne wanda yake bukata kullum kana ƙoƙari kana kamar lissafi in ka ba ka yin sa ko da yaushe za a iya kawo ma matsala wacce take mai sauki ka kasa raba ta wallahi.
duk kuma ba wai ba wahalar ta wai ka ce wani ga abin da zai samu ba wani ga abin da zai samu wannan da ka ka haddace ayoyin nan guda uku yusikumullahu da walakum nusfu ma taraka da yas- yas- yastaftunaka min Allah yastaftunaka Qul Allahu قل fil اللهم kalala.
آه، يو- يستبتونك آه، الله اكبر نعم Yastaftunaka yastaftunaka qul Allahu yuftikum يو fil kalala.
يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة هكا آية تكرش تكون سورة النساء يستفتونك قل الله Yuftikum fil yuftikum fil kalala wa'annan ayoyi guda uku in ka haddace su ka gane su to duk ka san ka san kowa bai da wahala ka san ka san me yake da wahala shine a kawo maka a ce gashi an mutu ka raba a faɗi mutanen da aka bari to kaga in baka san hujibi ba wanda muka kawo wane yana kange wane wane yana kange wane kaga anan akwai matsala abu na biyu in baka san inkisar lamba kun san a gado shi ba ruwan shi da lambar da ba ta rabuwa ba ka ɗauko lamba wacce ba za ta rabu ba a gado ka ce wai rabi wannan ɗaya da rabi ba a raye da rabi dole kamar da lambobin su zamto Inda za su rabu.
yadda za su rabu Fair.
a gado ba a cewa ɗaya da rabi ko waye a'a lambobi su miƙe su zamto kawai sun rabu mun gane ko kamar tabarman nan ce a ciro zare guda ɗaya a baka a ce ka raba wa mutum eh, bakwai to kakka ce za ka in ka in ka in ka zo ka raba sai ka ta ƙi rabuwa to sai ka ƙara tala shi mun gane da yadda za ka gane kama akwai falsafa a cikin harkar Na'am.
to dole sai ka tsaya ka koyi ka koyi abin da kyau kuma kana mumarasarsa to wa'annan bayan Allah ina musu wato addu'a Allah subhanahu wataala ya sa a cikin mizanul hasanat abin da suka yi saboda har yanzu wannan karatu nasu yana da tasiri a kaina kuma ina amfana ba na mancewa shek abdulgani ranar da aka yi jaraba aka kawo takarda sai da na buga masa waya na ƙasar ghana ya ce malam aikinka ya yi kyau ba saboda sarahatan shine abin da yake a ba- nake a baya ba na gane shi kwata-kwata kuma sai ya zamto shi na fi komai nishaɗin ana yi hatta malamin da ya koyar da mu shi kuma na ƙasar libya a doktor professor ne babba eh, muk- eh, na mance sunan shi kaga saboda dadewa da ba a faɗo- sai da ya bani shahada guda biyu tasa ta musamman har kira na ya shayi ina nan ya mai zai kira ni mu gaisa saboda ya ji daɗin karantar da ni wannan wato ilimi muna gode ma Allah subhanahu wata'ala fa'amma min babi fa'amma bi ni'mati rabbika fahaddith ba amma ba dan wato alfahari ba muna godiya ga Allah subhanahu wata'ala kuma Allah ya ƙara mana ilimi har yanzu ƙananan ɗalibai ne ba mu san komai ba muna dai neman mu sani alaramma Allah subhanahu wata'ala ce tilka
تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار na'am ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين
Na'am, Allah subhanahu wa ta'ala ya ce tilka hududullah. Wa'annan abubuwa da kaka ambata dangane daga rabon gado da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi bayanin kowa ga haƙƙinsa, kowa ga abin da zai samu da sharuɗa da Allah ya aza a cikin rabon gado to hududullah iyakoki ne na Allah, dokoki ne da Allah ya aza. Iyaka ce Allah ya ce gashi yadda za a yi, kenan kada a ƙetara ta, kada a gaza zuwa gurin kuma ka da a wu- a je in an je gurin a wuce kun gane ko wanda aka ce a bawa ɗaya ci- rabi to kada a gaza a ki bashi rabi kuma kada a bashi fiye da rabi wanda Allah ya ce a bawa ɗaya cikin hudu to a yi ƙoƙari a bashi kada a kuma wuce ɗaya cikin hudun to tu- tilka hududullah wayannan iyakoki ne na Allah dokoki ne na ubangiji wa man yuti illaha duk wanda yayi wa Allah biyayya wa rasulahu yayi wa manzo biyayya yudkhiluhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar Allah zai sanya shi a cikin wato aljannatayya tajri min tahtiha al-anhar wanda koramu suke gudana a karkashin ita aljannatayya kun gane ko na'am khalidina fiha bugu da ƙari kuma khalidina fiha zai dawwama a cikin wannan aljanna din wa zalika al azim wannan rabo ne wanda yake mai girma Allah ya samu daga ciki wa'anda za su yi wa Allah da manzansa biyayya mu samu wannan rabo wanda yake mai girma Allahumma Allah ya ce wa man ya'sillaha kun gane ko duk wanda ya saba ma Allah subhanahu wata'ala wa rasulahu ya saba wa manzansa wa ya ta'adda hududahu ya ƙetare wato iyakokin Allah to kaga yudkhiluhu nara Allah zai sanya shi a cikin wuta Allah ya mana tsari Allahumma.
khalidina fiha yana mai dawwama a ciki Allah ya ce khalidina fiha walahu azabun muhin kuma yana da azaba wacce take mu- mawulaƙanciya Allah ya mana tsari Allahumma kaga tas- tafsiru ko bil muqabil Allah ya kawo wato waɗanda za su shiga aljanna su ne wanda suka yi wa biyayya ga Allah suka yi biyayya ga manzon Allah sannan sai Allah ya kawo akasin haka wanda duk suka saba ma Allah suka saba ma manzon Allah su kuma me za su shiga wuta kuma za su dawwama a ciki can waɗanda suka yi wa Allah biyayya suka yi wa manzo biyayya su ma an ce musu kalidina fiya kuma aka ce wa zalikal fawzul azim na'am su ma kuma waɗannan da suka saba ma Allah suka ƙetare wato suka saba ma Allah da manzansa suka ƙetare dokokin Allah Allah ya ce su ma za su shiga wuta kuma za su dawwama a ciki to a nan mas'ala da za mu tattauna a kanta shine shin saban Allah yana dawwamar da mutum cikin wutar jahannama sabo wanda bai kai kafirci ba baya dawwamar da mutum a cikin wuta to malamai sun yi kokari wajen nan da Allah ya ce wa man ya'sillaha wa rasulahu yadkhiluhu nara naran khalidina fiha khalidan fiha ko khalidan fiha khalidan fiha ko wato duk wanda ya saba ma Allah ya saba wa manzo zai shiga wuta kuma zai dawwama a ciki suka ce anan ma'asiya bi ma'ana al-kufr kun gane ko ta hanyar kafirci wato ba za a ce mutum zai dawwama cikin wuta ba in ba kafirci ya ba kun gane ko na'am wasu suka ce wanda suka tafi akan sabo ne sai suka ce al-maqsud dawil zama wanda zai dade kenan daga baya zai fito amma wasu suka ce a'a ana nufin al-kufr ne mun gane ko babu wani tawili a a cikin as'ila sun kawo magana bari mu karanto ta a gurguje malam ya ce a afwan malam dangane da wannan aya ya kawo ya ce fa'in ƙila kaifa ƙata alal ma'asi alal asi afwan kaifa ƙata alal asi hulu da finnari bi ƙauli ta yaya Allah ya yanke ma wa mai saɓo dawwama cikin wuta bi ƙauli wa man ya asillaha wa rasulahu wa ya ta'adda hududahu yudkhiluhu naran khalidan fiha ta yaya Allah zai dawwamar da mai saɓo ya yanke masa kai tsaye ce duk wanda ya saba wa Allah da manzo zai shiga wuta kuma ya dawwama a cikinta wannan tambaya ce kun gane ko aka kawo kulna mala ya ce to ga amsa arada bihi man ya'sillah bir- eh, bi raddi ahkami shine ana nufin wanda ya saba ma Allah ta hanyar ce- ya ƙaryata hukunce-hukuncen Allah wanda ya ƙaryata hukunce-hukuncen Allah me yayi ya yarda kaga ya kafirce ma Allah ko ba haka ba ya ce wa wu- wa- eh, wa juhudiha kuma ya musata Allah ya ce a ba da ɗa- rabin dukiya ga namiji idan mace- matarsa ta mutu ba ta da ɗa sai ya ce ka wannan abin ya yi yawa kun gane ko Ba- kaga ya karyata ayoyin Allah ya ya yi musu- ya musanta ayoyin Allah kaga kafirci ne wannan ko ya ce kaza ya dai ya ka- ya saba ba wato magana Allah subhanahu wataala sai malai ce wa zalika kufrun wannan ko kafirci ne duk wanda zai yi musun aya Allah ko ya ya ya ki yadda da ita ya ridda ya batta to yayi kafirci wal kafiru shi ko kafiri yastahiqqu khuludu fin nari to ya cancanta ai ya dawwama a cikin wuta ko ba haka ba kafirai dama madawwama ne a cikin wuta Allah ya mana tsari amin wannan shine abin da malam ya kawo kuma mu ma haka lokaci ya gaya mana ya ce lokaci ya yi abin da muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada Amin.
wanda muka yi kuskure ko tuntuɓan harshe Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana Eh, in Allah ya kai mu gobe sai mu shiga sabon hukunci ko kuma sabon wato magana wacce ba ta da alaka da kuma rabon gado za mu shiga cikin wasu abubuwa idan Allah ya kai mu Ah, muna fatan Allah subhanahu ta'ala ya karbi ibadunmu ya gafarta mana kurakuranmu subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
alaikum